الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين مجلس منا ستين دكرة نكرت وانا اللتافي من البركة سنن الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليه زامو كاش حديثي من لمبا لريه da ashirin daidai ikra bismillahir rahmanir rahim babu tarki masir ra'si fil wudu'i min al janaba babin da ke magana kan ba sai an shafi kai ba cikin alwala a dalilin janaba
أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم في الله بابه عليه وآله وسلم ya koro isnadi ko mazajen da ke cikin wannan jere din inda isnadin ya dangana ya karkare ga abdullahi dan umar yace anna umar shi sayyidina umar sa'ala rasulullah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil ghusli min al janaba ya manzon Allah wanka game da janaba shi kuma muka sahabbai ba sa barin sharida wala warida komai sukan tambaya game da abin da ya shige musu duhu game da addini suna tambaya game da wankan janaba saboda wankan janaba bangaren ibada bangaren imani to da imani yake zuwa ga Allah ba ba da kabila ka ko mm, la ibadar da kai ta bisa imani sunan su tudun mutsira dan haka sahabbai sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dangane da wankan janaba wata saqatil ahadithu ala hada hadisi ko sun suka dinga kwararo hadisi suka zo suka kwararo suka gangaro suka taho suka taimaki juna sashi da sashi ittasaka an gane ko ala hadha akan haka din menene haka din bayani kan wannan janaba din yabda'u annabi yakan fara alayhi salatu wassalam fayufrigu ala yadihi al-yumna marratayn sai zuba ma hannun shi na dama ruwa shudi biyu ko shudi uku ثم يدخل يده اليمنى في الإناء daga nan sai shigar da hannunsa na dama fil ina'i cikin akushi ce ne cikin ƙwarya sawa نعم fa yasubu biha ala farjihi sai zuba ruwa a gaban shi wa yaduhu al-yusra ala farjihi da kuma hannun shi amma na hagu a ainihin gaba fa yarsilu ma hunalika ya wanke abin da ke wannan wuri din hatta yunqiyahu har sai ya tsarkake wurin ya tabbatar da duk wani abu na ko yaukin maniyi ko abin da ya kama da haka ya tsarkaka shine yunqiyahu daga annaqa'a ne عرفتم ثم يضع يده اليسرى على التراب sannan hannun sai ya dora shi akan at-turab turbaya in sha'a kenan ba dole bane yanzu ya ce in sha fa mai subbu ala yadihi sannan sai ya zuba ruwa a hannun shi na hagu hatta yunqiha sai ya tsaftace hannun na hagu daga danshin abin da ya taba na ainihin wanke gaba thumma yarsilu yadayhi salafin ya wanke hannayen shi uku uku wa yastanshiqu ya shaki ruwa a hanci ko kace ya shaka ruwa a hanci wayo mabdumidu ya kuma kurkura baki ba kuskura baki ba wa yarsilu wajhu ya kuma wanke fuskar shi wa dhira'aihi da kuma zara'ansa guda biyu sangali biyu zuwa kusassarin dantse kenan salatan salatan sabi uku uku hatta har idza balaga ra'sahu in ya kai ga kai lam yamsah ba zai shafa ba tukun an gane ko wa afraga alayhi ma kawai sai ya an tiyo makan ainihin ruwa fa kana hada ghusl rasulillah wannan samfurin da kaji shine samfurin wankan da annabi ke yi in ka dauki wannan samfuri ka rike shi ka kwakume shi ka mai da shi ajandar aiwatarwa lokacin wankanka na janaba to hane allaka dan karaye sunna muhammadiyya rabbaniyya ma'ajura la ma'azura Allah ka samu dace yace to haka wankan asu sai kasance fi ma zukir yanda bayani yazo gare ni wannan hadisi nasa'i na da shi a wuri na gaba haka kuma ainihin fadu ashraf da bayanin Sheikh Bilbas Allah ya kai shi na'am
باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة babin da ke magana kan albashara fatar jiki ita ce bashara a tabbatar da ta tsabtatu a wajen wanka lokacin janaba sai koro hadisi أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأص- بأص- بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثة ثم غسل سائر جسده wannan hadisi muslim ya fitar da shi naka ingantacce ne babin da ke magana kan istibra'il bashar in ka ce istibra wato talabul bara'a ka nemi abu ya kubuta daga abin da ake tsoro na janaba ko na jasa misali shine istibra daga nan fuqaha suka samu kalmar istibra'i cewa mace ta zauna ta yi istibra'i an gane ko istibra'i shine ne tabbatar da neman tsarkin mahaifa babu komai ciki misali idan shedan ya rudi wani da wata suka yi abin da bai kamata ba kafin su yi aure in an sani ta zauna ta yi istibra'i ba a cewa idda istibra'i za a ce mana istibra'i a nemi wannan mahaifar a tsarkake take shi ne mana istibra'i wato a nemi bara'a wannan wuri ya zamanta ya kubuta daga abin da ake tsoro a rafin da haka yani yana magana kan istibra'ul bashara fata ta kubuta daga kazanta a cikin wanka a janaba ali bin hujjar alfalas rahmatullahi alai ali bin muslim isha bin urwa daga baban shi kuma daga nana aisha qalat nana aisha ta ce Allah kara mu yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ghasala inda yayi wanka min aljanabati na janaba to ga samfuri duk ka tattara hadisan ka rike kowane irin samfuri ma'ana wanda kai aiki da shi baka da matsala kai aiki da sunna idan tasara idan annabi ya wanka min aljanabati a dalilin janaba to ghasala dai yakan wanke hannayen shi biyu ثم توضا يي الولاء وضوءه للصلاه irin alwalar shi dai da ka sani ta sallah kuma yukhallilu ra'sahu sannan sai ya tsatsefe shine yukhallilu ya tsatsefe gashin kanshi bi asabihi da yatsun shi idza khuyila ko kuma hatta idza khuyila har sai lokacin da ya fahimci shine khuyila asali takhayyul abinda kai tsoka ina tsammanin kaza ne yukhayyalu ilayhi min sihrihim anna anna tas'a takhayyul kenan to har lokacin da yaji rinjayen zato ya tabbata cewa annahu qad istabra al-bashara lallai fatar jiki ta tsarkaka gabarin dauda to shikenan gharafa ala ra'si thalathan sai ya antayo makan shi ruwa sabi uku na'am thumma ghasala sa'ira jasad jasadi ya wanke kuma tattashin jiki kalmar tattashi shine me dukkan araftum arafna na'am
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه يا سلام حديث المصنع محمد بن المصنع shi kuma daga abdahak ibn makhladin daga hanzala ibn abi sufyan an al-qasim shi kuma daga aisha Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idza tasala idan yayi wanka min al-janabati na janaba to ga abin da yake da'a bi shay'in haka ne nahwi al-hilabi sai ce a kawo masa wani muzubi irin wanda ake tatsan mai halin a zuba a ciki نعم wato akushin da kamar da kwarin da ake tatsa nono نعم suna kiran shi hilal ko ka ce mahali jami'insu kenan to irinsa misali a zuba ruwa fa aka zabi kaffihi sai ya ɗibi ruwa da hannun shi ba da bi shakka ra'asai al'aiman ya fara da ɓangaren jikin shi ɓangaren dama رأسه ko Bishiyar kai rasi, eh, na'am.
dama مم.
thumma al-aysar sannan hagu thumma akhadha bi kaffay fa qala bihima ala rasi sannan sai ɗibi ruwa fa qala ay fa'ala akan ce fa qala itlaqul qawl wa iradatul fi'l kenan نعم in ka ce da mutum sai ka ce ay qala bi kaffayhi مم.
an gane نعم Kala ka ce saboda ana ganin kamar ai hannun yana magana kenan نعم
saboda haka sai ya zuba ruwa da tafukan shi biyu a kan shi bukhari ya fi da wannan hadisi da muslim da abu dawuda na
باب ما يكفي الجنب من إفاضة باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه gwargwadon abin da ya ishi mai janaba na kwarara ma kan shi ruwa a lokacin wanka ku dubi yadda nasari ya tsaye abin nan daki daki duk wani abu da ya shiga lungu مم.
da ya shafi matsalar addini sai dai maka bayani gwagwadon abinda ilimin shi kai gare shi Allah ya ji kansu Amin.
ya rahamshe su tara mu da su gidan rahama gaba daya آمين ya rab آمين Mhm.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق وحول السند وأنبأنا سويد بن نضر وأنبأنا سويد بن نصر Mhm.
قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا Furihu.
فأفرغ على رأسي ثلاثا لفظ لفظ سويد تقدم هذا الحديث فيما سبق نعم هنا حديث عبد الله شيكم دغ عين شعبة شيكم دغ ابي دغ ابي اسحاق السبيعي يتي نادي سليمان ابن سرد رئيس ال- البكائين kenan ko نعم bayan abin da ya faru na kai sayyidina Hussein نعم fakan al-bakka'in yana ba da labari shi kuma daga Jubair ibn Mut'im annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dhukira indahu al-ghusl an zo gaban shi ne sai ake bayanin wanka ya rasulullah ga yanda muke wanka kaji kaji kaji da yaji faqala sai annabi ce amma ana amma ni kuwa in na tashi wankan nan فأفرغ على رأسي ثلاثة نكون قرارو مكينا روا wato har shuɗi ko ka ce saɓi uku ne wannan shi ne lafalin suwai duk ana karantar da mu samfuri da yanayi da salo na yadda ake wannan ibada mai tarin daraja hadisi 424 ci gaba أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة hadisi mai lamba mai tun da hamsin da biyar cikin bukhari fi da wannan hadisin wanda ya dangana zuwa ga ainihin abi ja'far shi kuma daga jabir ya ce manzala salasalama ya kasance idan tasala inda ya wanka na janaba to shi kenan afraga ala ra'asi talatin yakan kwararo makan shi ruwa har sau uku ya zuba karo na farko to yanzu zuba ruwan kamar ya da kofi ko da kamfatar hannu ko za mu buɗe ainihin shawa ko a shiga cikin jacuzzi ko jacuzza wanne ne za a yi sai mu ce a kowane salo kai akwai yadda za ka yi dai karaya sunan manzan Allah Kwarai da gaske. kuma ƙoƙarin dagewar ka kamanta sunna ɗin gwargwadon wahalar ka gwargwadon kusacin ka zafi karka ce abu kaza ba zai ba a ka jarraba ba ne man ka jarraba lalle Allah zai taimake ka akai Allah ka taimake mu na'am
باب العمل في الغسل من الحيض babin da ke magana kan yin aiki a cikin wanka irin na haiba haiba jini ne wanda ke kwararowa ga ya mace a lokacin da ta kai shekarun balaga abu ne da ke alamta mata cuce kifa lokacin yiwuwar ki ɗauki ciki fa yayi to ki mai da hankali ki kiyaye kanki ke ba yarinya ba ce kuma ke mai yanzu to wannan jini ba wani abun tsoro ba ne wasu yara 'yan mata sukan tsorata su dinga kuka to iyaye mata sai ku ja su gefe ku yi musu karatun tanatsu game da shi wannan jini wanda halitta ne kuma ɗabi'a ne rashin zuwan shi ma ya matsala ne to boko saboda haka ba abin damuwa ba ne illa iyaka in ya zo wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan ku nisance su fil mahid arabtum saboda haka aiki cikin wato lokacin da ake wanka irin na haiba karanta أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور خ- قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها قالت كيف أتوضأ بها قال توضئي بها قالت كيف أتوضأ بها قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذتها وجذ- وجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه آمين حديث عن حسن بن محمد عفان وهيب yace musulman abdurrahman ya bani labari shi kuma daga mahaifiyar shi safiya yar shaiba ita kuma an aisha ta annam ra'atan wata mace sa'alatin nabiyya صلى الله عليه وسلم ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace ya manzan Allah kaifa aghtasilu inda tuhur ya manzan Allah ya zan yi wanka ne ta sami iskali ya zan yi wanka an gane نعم qala sai annabi ce khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha ki je ki sami wato ainihin firsa auduga firsa mumassaka wanda aka jika ainihin audugan da almiski kayan kanshi نعم fatawaddai biha ki Allah da wannan sai ta kasa gane مهم.
qala tace kaifa atawadda biha مهم.
ya zan yi Allah ne نعم ta gane ba نعم yace ki tawaddai nace ki je ki alwalarsa qalat tace kayfa atu ya zan yi Allah ya rasulullah ban gane ba
na'am da aka kai wannan jalli Aisha tace thumma inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabba nace subhanallah subhanallah Mm.
sai rubuta ita na'am وأعرض عنها تو ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه فاطمة فطنت أنا عائشة كي وسلم.
سيتفهمتشين فطنت Mm. na'am daga fatana an gane ko Mm.
fatana cankar abu nan take akan ce da wani fatinun mace ake ta fatinatu na'am yana daga cikin sunaye kyawawa fatin ko fatina ko fatin ba kuma fatin ba misali sai na aisha ta fahimci me annabi ke nufi da ya ce da isra'il da ce jeki allah jeki bata gane da ce jeki subhanallah ya kau da kai ta ce ga abin da yake nufi shi ne mana fafatinat aishatu lima yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce fa akhadtuha sai na kama wannan matar wajabtuha na ja ta gefe na kai ta wani kuɗi zuwa gare ni yace kin ji kin ji ga abin da annabi yake nufi ke ji na'am suka ce domin yana nufin ta ɗauki wannan auduga da abin nan ta bi ta bi tsaraicinta ta wanke kazantar to saboda jin nauyi bai so ya ambata mata ɓangaren tsaraicinta ba Fatima na na Aisha mace ta san larurar ya mace shi ga abin da yake nufi tunda ai makarantar ta wace na san karantarwa shi ga abin da annabi ke nufi Mm.
ashe ashe ashe ba laifi bane haka jin kunyan lafazin da ake ji kunshi kwarai misali baka lafazin baka kiran sunan tsaraici da sunan shi ka saka yawa ai wanda ya ce shi ba zai ji kunya ba to ai rashin kunya kuma rashi ne ba a arafun arafna yan wa mun so mu dora sama da haka amma saboda wani uzuri nan za mu tsaya Allah ya sani albarka ya samu dace ai hakuri da mu rashin zama ya sa abin nan da muka samu Allah ya sa albarka ciki jazakumullahu khairan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وإياكم وإياكم وإياكم malam tambaya ta a nan ita ce shin ya halatta mutum ya sa wa ɗansa suna da lakabi adda Allah ya sa a gama lafiya wa iyyakum ya halatta mutum ya sama dan shi suna da kuma laqabi addasu ai kun san mu magana kan addas ko wane ne addas
wanda ya fi yin samun abin ilimi ya kai mai ilimi lokacin da aka dawo daga ina
layi layi ba'i addas musulmi ne ko kirista ne a lokacin na'am abin da ya yi ya nuna ya musulunta? ya musulunta? inda manzo Allah ya mai bayani ya ce shi daga nainawa ne annabi ya ce nainawa garin annabin Allah Yunus ya ce ina ka san shi ya ce to ai shi annabi ne nima annabi wannan ya sa ya rungu masu sassalama yana mamakin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin da wannan ya musulunta wasu ta ce a da nuna ƙarar ya musulunta amma mun son mu da aiki yanzu to shin ya halatta ka sanya maɗa suna addasu sai mu ci waɗanda suka fi ka sanin shi sabai sun sa ma ya suna addasu ɗin? ba su sa ba to ka tafi zuwa ga fahimtar su mana alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salam wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man salam saboda haka ni bana ganin asa ka rike sunayen da ke akwai ah, amma in ka sa sunan ɗan addas saboda an yi ma'anar sun kyakkyawan abu bisa wannan kasa la'alla ba zai zama tsada amma ba na ganin cewa tun da magabata ba wanda ya sa a iya sanin mu ko kawadatu da abin da ake da shi na sunaye wallahu a'lam bismillah
ta kare shi ka kare na to shi kenan Allah ka sa mu dace Allah ka rufa mana asiri duniya da lafiya dukkanin arziki ka sauko a hannun musulmi dukkanin sharri Allah kai mana magani tabarta arziki Allah ka gyara cikin arzikin mu tabarbarewan tarbiyya a kasar mu Allah ka kawo mana gyara Allah ka kare samarin mu musamman wannan fitintuna na irin su TikTok irin su social media platform ga sunan da yawa wai ana cewa ainihin dandalin sada zumunta ko ko dai dandalin yaɗa mugunta in zumuntun ya zo ya zo mugunta zo ta zo rabbana atina fid dunya hasana subhanaka walhamdulillah